بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى شاء تقوس sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da biyar ga wata biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul anfal jiya idan ba manta ba mun tsaya ne akan faɗin allah madaukin sarki واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وارزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون عند الله كي قاموا من إيكو تنا لوكا تندى كوكي كدن ما سروني kuna jin tsoron kada ma wasu su halakar da ku kafirai su halakar da ku Allah ya tattaro ku ya matso ku ya ƙara muku ƙarfi kuma ya azurta ku da ganima ya azurta ku da dadada tsarkakan abubuwa la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah to kuma sai Allah ya sake bada wata sabuwar doka da ya kamata dukkan mu'minai su kula da ita shine magana akan amana na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله مدوكين سركي ياي مغانا أكان أمانة أنا يا كودن da kuka yi imani kada ku ha'inci Allah sannan kuma kada ku ha'inci manzon Allah kada kuma ku ha'inci amanar ku da aka ɗora muku wa antum ta'lamuna kada ku yi haka kuna sane cewa cin amana haramun ne kuma kada ku yi haka antum ta'lamuna annaha amana kun san wannan abun amana ne amma kuma ku yi ha'inci ku ci amanar kar ku yi kar ku yi wannan kuna masu khiyana ita ce cin amana kenan wasu ka ce kamar yadda Abdullahi dan Abbas yace la takhunu Allah wa takunu ama wa takhunu amanatikum bi tarki fara'idikum kada ku ha'inci Allah ku ci amanar ku ta hanyar barin farillai da Allah ya dora muku wa rasul bi tarki sunnatihi kar ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da watsar da sunnarsa wasu kuma suka ce irin abubuwa ne da suke ɓoya ga mutane wadda Allah madaukin sarki ya dora na wajibi na farilla amma mutane sai suke barin su ba su aikatawa to wannan haramun ne kada ku yi haka kuma amana tana da nauyi Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula mun ainihin wato bujirar da amana ga sama da ƙasa suka kasa ɗaukanta sama ta kasa riƙe amana ƙasa ma ta kasa ɗaukan amana suka ji tsoro suka ji nauyi amma ɗan adam ya ce ni na ji na gani zan ɗauka Allah ce inna kana zaluman jahula lalle dan adam mai zalunci ne mai yawan wato wato kuma jahilci waɗannan abubuwa guda biyu idan suka tattaru akan mutum to zai ci amana zalunci jahilci zalunci jahilci to wannan kuma shine sifar maciya amana da jahilci da zalunci wannan aya ta cin amana din ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi abi lubaba ina so yan uwa su saurari kissarsa su ji abin da ya faru kamar yadda imamu tabari ya kawo a cikin tafsirinsa da kuma sira ta ibn hisham da imamul bayhaqi a cikin dalailun nubuwa da abdurrazzaq a cikin al-musannaf da kuma ad-durrul mansur tafsirin ad-durrul mansur da kuma takhriju ahadithul kashaf dalilin saukan wannan aya ita ce am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare yahudawan bani quraiza ya kewaye su ya tsare su a lokacin da suke garin madina saboda rashin aminci da rashin gaskiya da ya faru tsakaninsa da su da cin amanar su suma sai da ya kwana 21 ya kewaye su babu shiga babu fita suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama suna so wato ya yi sulhu da su kamar yadda ya yi sulhu da 'yan uwansu banu nadir akwai banu ƙuraiza su ne aka kewaye aka tsare su aka killace su aka hana su sakat sannan akwai kuma banu nadir wanda su ma din kuma yahudawa ne an taɓa yin sulhun da su cewa ya kyale su za su tafi zuwa wurin yan uwansu azri'at da ariha can ƙasar sham manzo Allah ya ce a ba zan yadda in ba ku wannan dama ba sai dai in za ku yadda da hukuncin sa'ad ibn mu'az ɗaya ne daga cikin sahabbansa kuma yana da matsayi a gare su suka ce su kuma su yadda ba suka ce amma mun so ka aiko mana da wannan mutumi mai suna abu lubaba daga bani abdulmunzir cikin sahabbanka shi akwai wata alaka ta musamman da nasiha a tsakaninsa da su saboda dukiyarsa da 'ya'yansa da iyalinsa duk suna hannun waɗannan mutane su banu ƙuraiza annabi ya aika wannan bawan Allah a matsayinsa na musulmi shi abu lubaba zuwa wurin yahudawa ka je ka jiyo me za su ce ya je sai suka ce da shi ya kai abu lubaba me kake gani dangane da abin da annabin ku ya faɗa mana cewa mu hau hukuncin sa'ad ibn mu'az zai yadda da abin da muka faɗa amma sai mun yadda da hukuncin sa'ad ibn mu'az abu lubaba a matsayinsa na musulmi da ya je mai ya kiyaye sirrin annabi da kuma abin da aka tattauna ko wani abin da ya sani to sai tunanin dukiyarsa da 'ya'yansa da abin da yake hannun waɗannan mutanen sai ya ɗauki hankalinsa sai musu ishara sai musu haka ya ce in kuka yadda da hukuncin sa'ad ibn mu'az gaba ɗaya yanka ku za a yi tilas bai faɗa da baka ba amma sai ishara cewa yanka ne kenan ya ba da satar ansa wannan abu bai yi daɗi wa annabi ba kuma bai yi daɗi wa sabai ba abu lubaba ya ce wallahi ma zalat qadamaya min makanihi ma hatta araftu anni qad khuntu Allah wa rasulahu yace wallahi diga digaina ba su gushe ba daga inda na tsaya na faɗi wannan magana ko na yi wannan ishara sai da na fahimci cewa gaskiya na hainci Allah na hainci annabinsa ni da aka tura ni in je gurin waɗannan mutane in ce musu kaza in ce musu kaza in saurari abin da suka faɗa kuma annabi ya ce su yadda su karɓi hukuncin da za a yi musu ni kuma na hana su kai sai kama hanya ya tafi bai je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya shiga cin kunci da bacin rai da damuwa yana zuwa sai wuce masallacin annabi shi abu lubaba din sai ya samu igiya sai ya ɗaure kansa a masallacin annabi a jikin ɗaya daga cikin filas daga filolin masallacin annabi ya ɗaure kanshi sai ce wallahi la azuqu ta'aman wala sharaban hatta amuta aw yatuba Allahu alayya yace wallahi ba zan sake dandanar abinci ba ba zan sha abin sha ba sai sai har in Allah ya ya karbi tuba na kar a bani abinci kada a bani abin sha na yi kuskure na yi laifi na ha'inci Allah na ci amanar Allah da ta manzan Allah ya ɗaure kansa ya ce kuma kar wanda ya kunce ni so nake yi annabi zai zo kunce ni ne sai dai annabi ne zai kunce ni ya karɓi tuba ta kenan yayin da labari ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaji gaji ga abin da Abu Lubaba yayi kuma da ya dawo ma dan saboda laifin da ya je ya ɗaure kansa a masallaci sai annabi ya ce amma lau ja'ani lastaghfartu lahu sai annabi ya ce kash da ya sani da bai je yayi wannan daure kansa da yi ba am aikin banza yi da ya zo wuri na da na neman masa gafara fa amma id fa'ala ma fa'ala fa inni la utliquhu hatta yatuba Allahu alayhi amma tun da ya je ya aikata abin da ya aikata to wallahi ni baran sake shi ba sai Allah ne ya ga dama ya karbi tubansa amma ni baran je in kwance shi ba abu yayi tsami kenan malam sai dai sati guda a daure sati guda a wata riwaya aka ce sai dai iyalinsa ne za ta zo lokacin sallah ta kwance shi in yayi sallah sai ce a dada daure shi baya ci baya sha malam mutumin nan da satin nan guda ya kwana bakwai ba sai ya faɗi ya fara suma zai mutu ba to ya ce shi bare ci ba bare sha ba saboda ya yi wa Allah laifi ya faɗi sumamme yunwa Allah da ya ga ya shiga wannan sai aka aiko da tubarsa cewa Allah ya yafe masa sai aka ce ya abalu baba qatti ba alaik tashi an karbi tubanka ka duba hali irin na dan adam yana ci wannan sai ce la wallahi la uhillu nafsi hatta yakuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yuhilluni ko yahulluni wallahi ba zan kwance kaina ba sai dai in annabi ne zai zo kwance ni amma ni dai duk da an karɓi tuba na so nake in samu garanti manzo Allah ya zo da kansa ya sa hannu ya kwance ni shikenan annabi kuma da tausayi da jin kai irin nasu ya taho cap cap cap ya same shi a jikin wannan amudi ko fila na masallaci ya kwance shi ya ce je ka an yafe masa sannan sai abu lubaba din sai ya ce ya manzan Allah inna min tamami taubati yana daga cikin cikatan tubana ina so nuna maka na tuba akan wannan barna da ne na cin amana jama'a muna magana ne akan amana yace na ƙaurace gari na gaba ɗaya da inda mutane na suke an ahjura dari dara qaumi allati asabtu fiha dhanba wannan garin da na aikata zanubin nan na ƙaurace masa gaba ɗaya wa ana an khali'a min mali kulli kuma duk dukiya ta gaba ɗaya manzo Allah a dauka aje aikin Allah da ita na bayar da ita fi sabilillah sai annabi yake cewa ya ji abin da ya faɗa yace amma wa yujzika sulus yace mun karba mun ji amma bari ka dauki dukiyar ta ka kasa ta kashe uku dauki wato dauki ɗaya bisa uku kai sadaka da shi sauran ka je kai amfani da shi to dai wannan ne shine Allah suka da wannan aya ya alladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum ya kun da kai imani ku daina ha'intar Allah ku daina ha'intar manzon Allah ku daina cin amana ku daina khiyana manzo Allah ya faɗa sifar munafiki cin amana idan haddasa kadhaba in yayi zance kullun shi munafiki ƙarya yake faɗa wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai saba wa idza tumina khana idan kuma aka bashi amana sai ha'inci ya ci amana amana iyalinka ka bashi sai ha'inci ya ci ya je tozartar da iyalinka ko ya kiya ba su kuɗin da kace ka ba su harkar kasuwanci kuke yi da shi ka ɗauki dukiya ka ba shi son zuciya sai sa ya rubda ciki akan kuɗinka ya je sarrafa su yadda ya ga dama ka zo kuma ba yadda za ka yi da shi ya ci amana ‘ya'yanka ka ba shi ya rinka biya musu kuɗin makaranta sai ya cinye kuɗin ba zai biya musu ba gonarka ka bashi ka ce da Allah a je a yi maka huda a sa maka taki a shuka maka kaza a yi ma kaza a yi ma kaza ka bashi kuɗi a kira ‘yan noma sai je ha'inci ba zai ba yaudara dai cin amana dai ga tanan kala kala da ya ci amanar ubansa ya ci amanar uwarsa yaro ya ci amanar mai gidansa ɗalibi ya ci amanar malaminsa gashi nan dai cin amana ta yi yawa a cikin al'umma to sai dai Allah gyara mana halinmu ya kuma gyara mana amanan annabi yana faɗa cewa idan kiyama ta kusa tashi Allah zai cire amana a zukatan mutane ka zo ka neme ta ka rasa kwata kwata malam sai ta kai ga zaka zo gari ana cewa to ana neman waye za a bashi amana a gari sai a nema a rasa sai a ce to akwai wani mutum dai a can unguwar arewa wani mutum guda ɗaya shine dai ake tsammanin mai tsoron Allah ne mai takawa ana jin in an bashi zai iya rikewa amma duk gari ba wanda ake da garanti a kansa ka daga abu na amana ana tunanin wa za a bawa to waɗanda ake ganin su masu tsoron Allah ne an same su da cin amana wanda su suke cewa a kiyaye amana din kar a ci an ba su hakkin al'umma sun cinye ba abin da ya fi komai hadari Allah kiyaye wato irin naira goma goma da naira ashirin ashirin nan da ake tarawa na mutane ko a masallaci ko a wajen wa'azi wannan gumin talakawan wani kuru yake da shi wallahi naira ashirin yake da ita sai ya rufe ido ya ɗauki goma ya bayar kawai saboda Allah ya baka dama ya ɗora ka akai ka je ka zauna ka tattare wannan kuɗin ka je ka yi bukatunka wani ya yi min text a garin nan ban san waye ba ne ba mun yi magana akan ciye-ciyen kuɗi da waye da ake yi da me da sauransu sai yake cewa wai ai ai da ake cewa wanda ake cewa ai ko an ce ko wasu masu addini ko masu da'awa ko waɗanda suke gudanar da jagorancin mutane a addini an ce wasu sun ci kuɗi ko wani abu sai ya ce ai ba a samu su albashi ba tun da dai mutanen da suke yi wa aikin ba a sa musu albashi ba to kenan in an ba su kudin mutane sai su cinye wai wannan din wai wata hujja ce da aka samu sabuwa to Allah ya sawage to wannan bai zai zama hujja ba bai zai zama dalili ba yana da kyau a taimakawa duk wanda yake da bukatar taimako a taimake shi da kuturu da makaho da gurgu ha duka waɗannan su ma suna buƙatar taimako amma ya kamata ku sani wannan aiki na da'awa karantarwa aikin kyauta ne aikin Allah ne idan mutum ya ce zai yi shi a matsayin sana'a shine shagonsa to gaskiya ya yi hasara kuma akwai matsala ya kamata ka mai da shi wani abu ne na tatawu'i tatawu'i ya zama ma maka dole ma tunda duk wanda ya karanta ilimi an ce lalle ya isar lalle idan mutum ya ilimi ya isar amma ba a hana kuma mutum yana aikin Allah din ya je ya sana'a ba ya je kasuwa ba a hana ba ya aikin gwamnati ba a hana ba ya noma ba a hana ba to da ai wannan ai wanda aka yi wa mutane jama'a ku ba da taimako fi sabilillahi za a taimaka wa wani da wani da wani ko kuma ku tara ku taimaka mu kuma za mu je mu zauna mu rabe kaga an kun bayar ku riga kun san wa ku bawa to amma misalin an ce jama'a ku taimaka fi sabilillahi za a yi aikin kaza za a yi aikin kaza kuma an tara kudin an bayar kuma sun je sun zauna sun yi watan da har ma a kira wani a ja masa kunni a ce to kai karfa ka yadda ka rinka faɗan nawa aka samu nawa aka shi ba ruwanka da wannan kawai kai dai kawai kai shiru ka bar mu da mutanen nan mu muka san halin su to shi yasa dan ana neman taimakon a samu dubu arba'in dubu hamsin dubu ɗari dubu ɗari biyar dubu kaza sai ga yanzu taro mutane da yawa sai a zo a nemi taimako sai ga bai an tashi da ɗari uku ko ɗari biyar ba kowa ya naɗe kudin saboda kowa yana jin tsoro kuma wannan ya nuna cewa wato hanyar da za a bi a taimaki addinin an karya wa mutane lago ba wani wanda zai zo ya ihu ya ce a taimaki addini a taimaka ce ake karya ake kawai cinye ake malam a kasar nan an ba da kuɗin gina masallaci an cinye an ba da fili a masallaci wani ya gina gidansa duka akwai an ba da kuɗi a gina gurin kaza makaranta wani ya yi harkar sukurin duk wanda yana faruwa shikenan yanzu dan ina muku aikin Allah ina muku wa'azi ina muku wannan sai ku tara kuɗi ni kuma in je in rubuta cikin ina cinyewa fi sabilillah fa ya kamata mu yi kanmu adalci ya Allah ka raba mu da cin gumin talaka ko kuma ma gumin mai halin ya Allah kada ka sa mana kwaɗayin sa a cikin zuciya Hassan mai manzo Allah yake cewa da sadaka ausakhun nas wannan sadaka da ake ɗauka ana barwa annabi an kawo ya ce wannan datti ne shi shi yasa Allah ya tsare annabi shi baya ci datti ne sauran kuɗi ne rara na mutane to just kamar majina ne mutum yake facewa fat ya zubar da wata wata na cikin ciki to annabi ya ambaci sadaka ausakhun nas datti na mutane shi yasa aka ce shi annabi baya ci iyalan gidansa ba sa ci ahlul baiti gaba ɗaya ba sa cin sadaka haka annabi ya ambaci sadaka da shi to ya mutum zai so ya rayu akan sadaka to ya kamata mu gane mu kyautata wa Allah zato kuma mu gyara zukatanmu mu ji tsoron Allah a cikin mu'amalolinmu kuma mu nemi hanyar da za mu ci mu sha in muna cikin yi Allah ya kawo mana wani abu ba roƙa muka yi ba sai ka karɓa amma aibun shi ne ka je ka roƙo ko kuma ka yi ishraf ka miƙa wuya kana so annabi ya ce bai halatta ba mumini ya rinka miƙawa yana nuna a bashi a bashi ba ɗabi'an mumini ba ne amma kana zaune baka kira mutum ba baka tambaye shi ba ya ɗauko ya baka ya halatta ka karba amma shi ma sai ka auna ka gani wannan mutumin ku anya dan Allah ya bani in dan Allah ya baka to kai kafi kowa sanin cewa lalle kana ganin dan Allah baka a'a wannan mutumin ya bani ne dan fa ya amfani da ni nan gaba ya bani ne don na zamanto wata guga ce gare shi shi yake rike da igiyar ni ni ne gugar sai ya zira ni kurin ya tsunduma ni a cikin ruwa ya ta zabali da ni tsundum tsundum tsundum sai ya jawo in ya ga dama ya sa in je da yawa in ya ga dama abin da sauransu kuma kuɗi ba abin da ba sa yi suna komai tun da ɗaya sai da ubansa saboda kuɗi ɗaya ɗaura wa uwarsa igiya ya kai ta kasuwar cin mutane ya sayar da ita abin da kuɗi ba za su yi ba to ba ka da magani sai la haula wala quwwata illa billah wa alamu annama amwalukum kaji ko malam annama amwalukum wa auladukum fitna mu je malam
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده وأن الله عنده أجر عظيم
haka dacewa Allah ya ce ku sani ya ku bayan Allah wa'alamu ku sani annama amwalukum lalle dukiyoyinku dukiya kudi arziki kadarori gidaje motoci gonaki dabbobi ha kudi a bankuna daloli real real nerori saifa saifa euro euro zahab dukiya da ka sani duk abin da ake ji cewa wannan dukiya ne Allah ya ce fitina wallahi fitina ne wa auladukum kai hada ma da yaya dan da kake tsugunawa ka haifa maniyin ka danka shi ma fitina ne wasu malamai suka ce wannan ayar kuma du ta sauka ne akan shi dai abu lubaba din ta sauka ne akan shi wa shi abu lubaba din ta yadda dukiyarsa da 'ya'yansa suna hannun banu ƙuraiza sai ce yana jin tsoron hukuncin da za a musu kada dukiyarsa da 'ya'yansa salwanta bari ya je ya fassara wancan asirin wasu malamai suka ce kai wannan aya ta sauka ne akan mutane gaba daya ya ku mutane ku sani dukiya da kuke tarawa ‘ya'ya da kuke haifa fitnatun wallahi dukansu fitina ne a gare ku fitina ce a gare ku wa anna Allah indahu ajrun azim amma ku sani Allah a wajensa akwai lada mai girman gaske liman nasaha lillahi wa lirasulihi wa adda amanatahu ga wanda ya nasiha ga Allah ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayar da amanarsa bai ha'inci ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in dai dukiya za ta zama amana za ta zama masifa ko fitina ya'ya za su zama fitina ga rayuwa irin ta dan adam to ya kamata ya taka tsantsan wajen kula da dukiyarsa kuma ya kamata ya taka tsantsan wajen mu'amala da 'ya'yansa imam muhammad al-aminu shankiti ya faɗa cikin littafin tafsirinsa adwa'ul bayan ya ce a cikin wannan aya mai girma allah maɗaukin sarki ya tsoratar da mutane dangane da dukiya wanda kuma ita ne mutane suke masifar sha'awa suke so kaga mutum yana buge-bugen rayuwarsa don ya tara to amma kuma allah ce dukiya fitina ce sannan 'ya'ya idan mutum ya kasaita da kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi in bai samu ɗa ba to sai ji lami ne waɗannan su ne abubuwa guda biyu manya da ɗan adam yake mutuwa a kansu a duniyance don ya same su wani akan bashi ya'ya ba a bashi kuɗi ba amma sai je na cikin wato nutsuwa kuma ɗan adam gaskiya bai fiye dama da ƙaddarar ubangiji ba in dai bai samu kuɗi ba kuma bai samu ya'ya ba to wannan abu da kuma shine rufin asirin dan adam kuma dukiya rufin asiri ce kuma Allah ya ce ku nemi dukiya kuma annabi ya ce ku nemi dukiya ku je kasuwa ku yi noma ku yi sana'a kuma amma a wani wurin kuma an ce kuma fitina ce to fitinan da aka faɗa cewa ku yi taka tsantsan ne yanzu mota arziki ce ko mota ni'ima ce amma kuma mota fitina ne saboda sau nawa mota za ta je ta kulikulin kubura da kai ta nike ka ta kashe ka gawa kama a neme ta a rasa hako ne kurmus a ciki rijiya alheri ne albarka ne ni'ima ce rahama ne don ana ɗiban ruwa shekara da shekaru a gida ana amfani da ruwan rijiya ba a taba zuwa je wani wuri ba amma kuma zai ta zama fitina saboda zai iya yiwa a fada ciki kenan babu cin karo tsakanin wannan ayar da abin da Allah ya faɗa na a nemi dukiya yes dukiya alheri ne kuma ya'ya ma alheri ne amma kuma a yi taka tsantsan da su babu kuma abin da dan adam yake dan kwararrensa a kansu a duniya irin wannan dukiya wato da kuma da kuma ya'ya sai Allah ya ce ka kiyaye kai taka tsantsan da su saboda kada su jefa ka cikin abin da zai hana ka samun yardar Allah Allah ya ce makiya ne kuma a wajenka a wani wurin Allah ya ce makiya ne dukiya makiyinka ne ‘ya'yanka makiyanka ne ka duba malam sai aka faɗi akrabin nasu ilaik wanda ya fi kowa kusanci a gare ka aka ce shi makiyinka ne dukiyarka ko matarka ba ta kai dukiyarka kusanci da kai ba tunda tana tattare da kai dukiyarka kana irga ta in an zo ma ni sallama wani lokaci sai ka ji a saurara ban gama ba tukun matarka ma bata san yawan dukiyarka ba da sirrinka ya'ya ma haka ya'ya kam su ne mafiya kusanci a gare ka to amma sai aka ce kai afuwa ka kau da kai ga wani abun da suke yi kuma kai musu gafara kuma kai taka tsantsan ka ji tsoronsu kai wani abu ne da aka ce ka neme shi kai masa afuwa kai masa rangwame kuma ka ji tsoronsa duk wannan dukiya da 'ya'ya kenan يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم da ‘ya'yanku da matanku makiya ne gare ku ku ji tsoronsu wa in tafu wa tasfahu wa takfiru fa inna Allah ghafurur rahim idan da za ku yi afuwa ku kau da kai ku yi gafara to lalle Allah mai gafara ne mai jin kai inna ma amwalukum wa auladukum fitna sai da maimaitawa a wannan ayar kuma ta cikin suratul taghabun wallahu indahu ajrun azim amma lalle a wajensa akwai lada mai girma to kuma nan ma din cewa yayi me wallahu wa anna allaha indahu ajrun azim can kuma wallahu indahu ajrun azim kina wannan yana nuna mana lalle mu kiyaye dukiya za ta iya fidda kai daga hanyar Allah ko mun karancinta yanzu wani babur na a caba kurin zai samu sai ya zama dan ta'adda saboda yana samun kuɗi suna shiga masa wani kuma dan shago zai samu jarin da bai wuce dubu ɗari biyar ba sai ga yana ɗagawa baya zuwa sallah akan lokaci baya zuwa wa'azi kuma an ce taimakawa addini baya yi gani yake shi ya fi kowa tunda yana ɗan saka shaddarsa ta dubu ɗaya ɗari biyar da sa mata stati gani yake ya fi kowa a garin nan yana da ɗan sabon mashin ɗinsa ko 'yar mota yana hawa yari da kowa akan dan jarinsa bai wuce cefenen wani ma na sati ɗaya ba to Allah kiyaye mu a wani wurin Allah ya tsoratar da muminai kuma ya hana su yace su daina tsuruduwa da kuɗi sannan ku daina alfahari da yaya akwai masu alfahari da yaya aini ina da yaya kaza aini yaya na kaza yayanka fitina ne a gare ka idan baka sa su suka bi Allah ba ana nuna cewa ashe ta dalilin yaya mutum zai iya shiga wuta za su iya zamantowa wato igiya ne da za su yi zabali da shi ya shiga cikin wuta kada ku bari 'ya'yanku da dukiyarku ya hana ku ambaton Allah don duk wanda ya wannan ya shiga cikin hasara kuma bai samu rabon duniya ba ballanta na lahira ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya kwanda kai imani kada dukiyarku da 'ya'yanku su kidmar da ku su rudar da ku su ɗauki hankalinku su hana ku ambaton Allah su hana ku sallah su hana ku jam'i su hana ku karatu su hana ku sauraron wa'azi su hana ku aikin Allah gabaki ɗaya wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun duk wanda ya aikata wannan to yana cikin waɗanda suka yi hasara kuma suka suka tabe to me ake nufi da fitina anan a cikin wannan ayar da aka ce ayan mu fitina ne da dukiyar mu ana nufin jarrabawa ne al-ikhtibar wal ibtila dan yana daga cikin ɗaya daga cikin ma'anonin fitina a cikin alqur'ani waɗannan abubuwan gaba ɗaya jarrabawa ne kuma fitina ce a gare ku za a jarrabe ku ko za ku ci jarrabawar ko ba za ku ci ba wallahi malam akwai wanda ta dalilin ɗansa zai shiga wuta akwai wanda ta dalilin ɗansa zai shiga wuta ko ta dalilin yarsa zai shiga wuta duk mutumin da ya haifi ɗa ko ya haifi yaya bai tsaya akan tarbiyyarsu ba ya bari suka lalace suka zama 'yan ta'adda a gari suka zama 'yan Allah wadarai suka zama 'ya'yan Allah ya isa suka yi ta cutan al'umma suka yada sharri a cikin al'umma wannan labudda sai ubansu ya ɗauki kamar shi kuma ko kwana sallah yake to amma in ya yi iya ƙoƙarinsa na bada tarbiyya al'umma sun shaida ya yi tsaya tsayin daka wajen bawa 'ya'yansu tarbiyya to ya kubuta azaba ta ƙare ne akan ɗan shi kadai amma akwai waɗanda su gadara su haihuwar ko agwagi ba su kai su haihuwa ba ai ta zuba su kurum ai an ce ai annabi ya ce ai a haihu a hayyafa ta naka huta na salu a hayyafa zan yi alfari da koran tashi alkiyama to annabi zai yi alfari ne da mashaya zai yi alfari ne da yan kala ne yan masu masu kama awakin mutane suna yankawa ko zai yi alfari da yan fashi yan sane a kasuwa ko zai yi alfari da masu tsallaka katangan mutane ba irin waɗannan bayan ayan arziki ake nufi yayan mutunci masu sallah masu karatu masu taimakon al'umma da haka ni ina ba ku shawara duk wanda yake daga darar haihuwa zai haihu a jiya ta haihuwa Allah kiyaye Allah ba wa kifi haƙuri wajen haihuwa yawwa to amma in ka haihu duk yawan yayanka tambayoyi kamar yadda kuma duk yawan yayanka in suka gyara suka zama na kirki kana da lada yanzu in ɗanka ya je gurin ilimi za ka samu lada shi ma zai samu lada in ɗanka ya je sallar jam'i kai ɗin uban kana da lada shi ma zai samu lada to haka kuma in ɗanka ya je gidan giya to kana da kamasho yana da kamasho kaga balance kenan da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah ya kamata su kiyaye ya kamata su yi taka tsantsan haihuwa ai ta haihuwa Allah sa albarka kuma yana da kyau haihuwa annabi lalle zai alfahari da al'ummar sa kiyama amma ku gyara al'ummar da annabin zai alfahari da su din al'ummar ƴaƴan da za su zama arziki ko bayan kun mutu ko sun mutu ai bayan kun mutu ko ba kwanan za a amfana da su yanzu mutumin da a gari ya haifi yaya suka zama likitoci suka yi tattaitin mutane dan Allah bai haifi yayan arziki ba wanda ya haifi yaya suka zama malamai suka yi ta wa'azi suka yi ta da'awa wanda ya fi haifi ya'ya suka zo masu arziki suka ci taimakon al'umma ko manya-manyan ma'aikata suka yi ta aiki suna taimakon al'umma ko manya-manyan shugabanni jagoro suka taimaki al'umma kaga wannan yana kabari yana samun lada amma wanda bai yi wannan ba kuma sai dai a ce a sha Allah ya gyara mana iyalanmu ya gyara mana 'ya'yanmu kuma yanzu din tarbiyar ba ta yiwuwa fa sai an dafa da addu'a zafin rai ba shi yake sa a tarbiya ba yawan duka ba shi yake kawo tarbiya ba wannan abun yana buƙatar jajircewa ne da tsayawa da kame mutunci kai din uban ka kame mutunci ya zama 'ya'yanka ko da baka da kokobo suna ganin girman ka yanzu abin da yake faruwa idan uba bai rike mutuncinsa ba a gida to in dai ba da kuɗi talaka ne wallahi bai isa ya faɗi magana 'ya'yansa su bi ba wallahi malam akwai dan da ya ce gafara da Allah me zai gaya min me yake min ni wannan a gabana na ji wani yana faɗa wa uban shaka ya ce me yake min ne ni ni ba magani yake saya mu ban ba da lafiya kudin makaranta na ya biya ya biya mun baya mun dinkin sallah baya komai abinci ma idan na zo wani lokacin a gidan babu ni zan je ma in bubbuga an kawo mama na ko abu me yake min dan me zai zo yana zagi na ya zo ya takura mu me yake min wallahi uban sa yake gayawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah kiyaye malam wani wani wani dan ubansa wani uban wani da ya masa irin wannan rashin mutunci ya masa rashin kirki sai kawai ya koma to ba shi kadai bane ɗansa yana da 'ya'yan da yawa sai guda ɗaya sai fandare masa sai ga abun yayi yawa yace to sai ya tuno shi ga bai yi wa ubansa haka ba shi ya kira 'ya'yan sai ce ni fa gaskiya na bi babana na bi ubana haka kaza kaza nake wa ubana har ubana ya mutu amma wannan na ga wannan yaron da ya ware a cikin ku abin da yake min gaskiya akwai alamar tambaya kawai sai je samu uwar yaron yace ki gaya min gaskiya wannan ba ɗana bane ta ji dattawan malam ya ce duk yadda aka yi wannan ba ɗana ba ne ta ce alhaji ya za ka faɗi wannan ka raba ɗa da cikin yan uwansa da danginsa ya ce ba ɗana ba ne ya ce in ɗana ne zai bi ni in ɗana ne bai zai saba mu abin da ne ba ba ina cewa ku ɗauke shi a matsayin ma'auni ba ne labari nake baku kuma abin da ya faɗa ba lalle ba ne ya zama daidai zai iya zama daidai zai iya zama kuskure tunda ba aya ba ne ba hadisi ba ne kar wani ya je kwatanta wannan a gidansa yau kansa barna yawa ko incidents wani aka samu dacewa ya takura uwar ya ce sam sai ta masa bayani sai ta ce alhaji ka yi haƙuri Allah ya rufa mana asiri gaba da gaskiya ne abin da ka faɗa ba ɗanka ba ya ce in za ka tana shekara kaza lokaci kaza an haifi wani an haifi wani lokacin da za a haifi wannan ka yi tafiya kuma ka bani ban da ciki amma akwai makocinka wani abokinka lokacin da ya shigo gidan nan ya yaudare ni ya ha'ince ni ya zo ya alaka da ni kuma ina zaton a wannan lokacin na samu juna biyu har ka dawo kuma muka ci gaba da alaka baka sani ba wallahi malam mutumin sai da aka gaya ma har gidansa da unguwar da yake aka zo aka yi rikici yaron saurayi ne babba ya girma sai uban ya ce haba shi yasa sai ce ba komai abin da kika yi na yafe miki amma wannan dan bai zai zauna a gidan nan ba tunda makocina ne dan makocina ne zai koma gidan ubansa ya tattara yaro ya tukuiku ya shi kai shi gurin wannan shi ko nan yace bai san labari ba yace ƙarya kake wallahi aka yi ta tafka shari'a to an ta tafka shari'a ne abin ya gagara mu kuma aka kama na fatawa yaya za a yi ka san su malamai sai abu ya rikice ya rasa yadda za a yi sai a tukui a kawo muku to ni a nan abin da nake so na ce abin da wannan din yayi ba lalle bane ya zama daidai zai ya zama daidai zai ya zama kuskure amma dai wato ya kamata da ya bi ubansa kuma kada ka yadda ka zama sababin sa wa ubanka hawan jini duk yan uwanka mutanen kirki kai kuma ka zama dan iska damuwar ka zai iya je iya jefa babanka cikin wani yanayi ya fidda shi daga hayyaci ko cikin tsohuwarka ta shiga wani yanayi na damuwa wannan yana iya faruwa to kada dan arziki ya bari ya lalata alakarsa da iyayensa ko ya je ya aikata wani abu na asha na abun damuwa kuma lillahi wa rasulihi iya daidai gwargwado majority mafi rinjayen musulmi dai musamman hausa fulani dai a iya nan su muke magana da su suna iya kokari dai wajen tarbiyyantar da 'ya'ya sai kuma abin da ya fi karfinka dan akwai dan da zai fi karfinka bai zai da ku ba wallahi tallahi bai zai da ku ba to ya ma fi ka karfi kai kam ka gajiya itace za ka zabga masa bai zai da ku ba in ka takura masa ya bar gidan kuma duk inda ya je dai ana yana amsa sunanka ne to ya za ka yi to akwai buƙatar mu yawaita addu'a Allah shirye mana da 'ya'yanmu sannan kuma wajibi ne kuma malamai su yawaita addu'a 'ya'ya su bi iyayensu idan an yi haka za a samu saukin al'amura يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نعم
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan kun ji tsoron Allah kuka ɗauki wannan wazuzzuka da ake muku bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi kuka yi wa Allah da'a kuka daina saba masa ya ja'al lakum furqanan Allah zai ba ku mafita duniya da lahira shine furqanan ko kuma zai ba ku mafita a cikin addini dukkan abu mai rikici za ku gane shi ko kuma zai rarrabe muku tsakanin sharri da gaskiya ku gane bayan wannan yukaffir wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma Allah zai yafe muku kurakuranku yamhu ankum ma salafa min dhunubikum zai yi muku afuwa dangane da abin da ya gabata na zunubinku wa yaghfir lakum kuma Allah zai muku gafara wallahu dhul fadli azim lalle Allah shine ma'abucin falala mai girma tabaraka wa ta'ala jin tsoron Allah zai baka wannan falala zaka samu wannan matsayi kankarar zunubi gafararta samun ɗaukaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi daga Anas bin Malik manzon Allah ce salatun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda biyu abubuwa guda uku wanda ya kasance cikin su zai samu ɗanɗanon imani kuma ana rayuwa ne dama dan a samu ɗanɗanon imani na ɗaya an ya kuna Allah wa Rasulahu a habba ilayhi mimma siwahuma ya zama Allah da manzan Allah ya fi soyuwa a gare shi sama da kowa duk wanda yake da wannan aƙida din ya fi son Allah akan kowa ya fi son manzan Allah akan kowa soyayya dai in ta ƙare ta Allah da manzan Allah ai ai fatiha a juya baya soyayyan nan ta sa baya fifita dokar kowa akan ta Allah da ta annabi kuma baya fifita tsarin kowa akan tsarin Allah da na annabi sannan kuma baya jin nauyin kowa sama da nauyin Allah da na annabi to gaskiya wannan ya samu ɗanɗanon imani ya more na biyu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah duk wanda zaka kaunace shi a mutanen duniya to ka so shi kar ka so shi dan wani abu ka so shi dan Allah kar ka so shi dan kuɗi kuɗi za su iya kaucewa kar ka so shi dan mulki zai iya sauka daga kujerar mulki haka so shi dan iskancinsa bai kamata a so mutum dan iskanci ba a'a ka so shi dan Allah ma'ana don yana son Allah to har matar da za a aura har budurwa da za a nema a aure ba za a so ta dan kyanta ba ba za a so ta dan kaza ɗinta ba ya za a yi ita ma haka annabi ya ce tun kawal mar'atu li arba'in ana auren mace al'adar mutane ɗabi'ar su suna auren mace da abubuwa guda hudu ne limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha sai ce fadfar bi dhati dini taribat yadak ana auren mace wasu saboda dukiyarta shi kawai mai kuɗi yake nema cikin mata in dai tana da kuɗi shikenan ko kuturwa ce ma zai ɗebe ta kuɗin shine priority ne shi akwai kuma masu auren ta dan dangantaka yar dangi yar asali ita ce yar wani a garin nan jikan wani babanta yana da dangi kaza yayyanta ma yana dangi kaza su ne yawanci su ne a gari yar asali wanda ana faɗanta a yar wani ne a gari ya ce a wannan ai su ne garin wani dan wannan yake auren yarinyar wali jamaliha akwai wanda kuma shi kyau yake bi kawai in tana da haske tana da kyau shikenan ba abin da ya dame shi ko mun talaucinta inda tana da kyau ko ba a san asalinta ba ko ba a san ubanta ba inda tana da kyau ba matsala magana addini dama Allah ya ji kan addini kurin wa yake ta addini ga kyau wannan shine kurin abin da yake gabansa to wannan sai ka ce da shi maciji ma fa yana da kyau maciji ba a kwarai kuwa an ka duba bayan maciji sumul ga wani zane mai kyau a jikinsa amma me yake cikinsa guba to shine manzo Allah ya ce walidiniha akwai masu yin aure dan addini to sai ce fadfar bi zati dini taribat yadak in za ka yi aure ka ribata da mai addini sai ka samu albarka to kaga ashe nan ma in za ka so mace ka so ta dan addini duk wacce take addini kaga ta so Allah ka so ta dan Allah kenan to kaga babu cin karo kenan manzo Allah ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar ko mutum ya kyamaci Allah ya jefa shi a cikin wuta kamar yadda yake kyamatar ya koma kafirci ma'ana ka ji baka son shiga wuta kamar yadda baka so ka zama kafiri to haka kuma baka so ka shiga wuta to wannan duk wanda ya samu wannan ya samu imani to jama'a waɗannan abubuwan ai su ne tsoron Allah duk wanda ya samu waɗannan abubuwan guda uku to ai shikenan waje da halawatul iman shine in tattaqullaha yaj'al lakum furqana furqanan din shine amsoshin wannan abubuwan ka samu ɗanɗanon imani ku ji tsoron Allah duk wanda ya ce ma ka ji tsoron Allah sai ka bashi tukunshi don ku ya gaya maka babbar kalmar da ake tsira da ita to sai ce me kuma
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah madaukakin sarki yake ba da labari irin makircin da kafirai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna ya kai muhammadu wa idh yamkuru bika alladhina kafaru wannan aya din ma'tufun alama qablaha yani ana hada ta ne da ayar da ta gabata wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakum an-nas to ka hada ta da kuma ka tuna yayin da kafirai suke maka makirci ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama yamkuru bika suna yin makirci don su halakar da kai liyusbituk suna yi don su ɗaure ka sun zauna sun yi kulle-kulle a gida malam suka ce kurin abin da za su yi su samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ɗaure shi su tamke shi da igiya shine liyusbituk au yaqtuluk ko suna kulla makirci don su kashe ka ka tuna lokacin da suka yi maka wannan au yukhrijuk ko ko suna kulla makirci dan su kore ka daga garin ku wa yamkuruna wa yamkurullah suna nasu kulle kullan Allah nasa Allah yana nan yana nasa kuma yasna'una wa yasna'u Allah suna hada nasu wutar Allah ma yana hada tasa wutar al-makru at-tadbir tsarawa shi Allah ba a ce da shi makiri kuma abin da Allah ya yi ba makirci ya yi ba a'a ya mayar da martani ne suna kulla makirci shi kuma yana kokarin mayar musu da martani kada wani ya zo fassarawa ya ce kuma Allah yana musu makirci Allah ba za a sifanta shi da makirci ba ai kun ga ai ai kun ga ba ladabi ba ladabi kwarai a ce Allah yana makirci ai ba ladabi sai dai a ce yujazihim jaza'al makri wallahu khairul makirin kuma shine sake ke sama da su kuma mafi alkhairi tattare da waɗannan su masu makircin jama'a wannan aya tana nuna mana irin kulle-kullen da aka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a matsayin sa na dan makka halittacci ba baƙo ba laifin sa kurum ya ce mutane ku yi gaskiya kuma bai sa ido akan kudin da Qurayshawa suke da shi ko mulki ba gaskiyar ita kurin yace su yi su bauta wa Allah shi shi kadai Abdullahi dan Abbas ya yi magana akan wannan aya din kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaito hadisin daidai faɗin Allah wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituk Abdullahi dan Abbas ya ce Qurayshawa ne suka yi shawara wata ran da daddare a garin Makka wasu suka ce kai wannan yaron ya ishe mu Muhammadu ya ishe mu haka wa'azin nan nasa ba masu idan ya wayi gari kurin mu je mu same shi mu samu igiyoyi masu kwari mu ɗaure shi wasu suka ce kai mu kashe shi mana mu huta kawai gaba ɗaya me wani na ɗauri wasu kuma suka ce kaga in ma bamu kashe shi ba mu kore shi daga garin gaba ɗaya ya fita daga wannan garin kwata-kwata malam mitin ne aka kulla shi da daddare ka san makirai matsiyata in za su yi mitin ba sa farawa sai bayan sha biyu duk wani ido ya yi bacci wallahi sai dai gari ya waye kullum ka ji an tafka barna malam suna cin yin wannan sai Allah ya tsinka yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to ka fataka ka farga kaga dan gatan Allah yana kwance a gidansa yana bacci da daddare ana nan a makka ana ta masa kulle kulle ko a daure shi ko a kore shi ko a kashe shi Allah ya ce to tashi ka fadaka ga sunan suna kukulla maka kuma ka tashi ka bar wudin da kake kwance dan daga gama mitin din shi mitin na shari idan ana yin sa ba a daukar lokaci dan kar ma magana ta yadu a gari ana gamawa ake tafiya kurin aje a zartar ko a sa waɗanda za su zartar su je su zartar Allah ya masa wa'i ya ce maza maza ka tashi ka tashi daga inda kake kwance a shimfiɗarka a gidanka annabi ya tashi sai ya yi musu dabara irin ta annabta sai ya ɗauko Ali bin Abi Talib dan uwansa kanin shi danginsa kuma sun yi kama sai ce aliyu kwanta a shimfiɗa ta yaya aka yi ce kwanta kawai shi ɗin annabi sai ya tashi bai tsaya a ko'ina ba sai da ya je kogon hira a kogon hira ya kwana a wannan daren mushirkan nan suka zo suka kewaye gidan annabi sallallahu alaihi sallama suna jiran ya fito idan ya fito za a yi masa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ko kisa ko ɗaurewa ko kuma kora daga gari gari yana wayewa sai ga aliyu ya fito ha ya aliyu kuma suka je suka duba shimfiɗa suka gaba kuwa suka aliyu ne suka ce kai ina annabi yake sai ce nima ban sani ba aina sahibak hada ina dan uwanka muhammadu ya ce na adri ni ban sani ba kawai malam sai suka ce za mu bi sawu suka yi ta bin kafar annabi da yake sun san kafarsa ba su tsaya ba sai da suka je wannan kogo din to dab da kogon kuma sai kafar ta bata suka ce yana cikin kogon nan suka shiga suka bincika suka duba suka duba ba su gan shi ba to shine Allah ya tsare makircinsu shine wallahu khairul makirin wayan kurun suna makirci wayan kurullah shi kuma Allah yana nasa tsarin shine nasarar da ba su samu muska kashe annabi darasin da za mu ɗauka a nan shine dan me yasa ake neman annabi za a kashe shi saboda ya ce abi Allah abi manzan Allah dan me yasa aka ce za ku shi a gari ba a son sa wanda yafi kowa iya wazi yafi kowa iya karatu saboda ya zo da gaskiya dan me yasa aka ce a daure shi sashi a kurkuku a ɓoye shi a daina ganin sa a daina jin ɗuriyarsa ya tafi ya bada wuri saboda me ya ci kuɗin wani ne ba shi aure ne ya haɗa shi da wani ya kada wani a shago ya bude yake yin ciniki sama da kowa a shari ya zo ya kawo cikin al'umma zina ake yi saboda shi luwaɗi ya yada kuɗi ya fi kowa mulki ya fi kowa a'a kawai saboda gaskiya da ya zo da shi suka ce za su kashe shi su waye kafirai to yanzu babu su to ba a faɗan gaskiyar yanzu babu magada annabawa العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا لعلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ما لم يسوني مقادة النباوة annabawa ba su bar kudi ba ba su bar dinari ba su bar azurfa ba sun bar ilimi ne karatu shi suka bari to duk makiya Allah wanda ba sa son gaskiya ba sa son karatu kuma ba su jin ba su so a rinka jin suna jin duriyar karatu saboda da karatu ake wayar da kan mutane da karatu ake ilmantar da mutane to shi yasa kuma duk wanda ya bi wannan hanya ta annabawa sai shirya ko kisa ko ɗauri ko kora a gari shi wancan annabi ne Allah ya bashi kariya ya bashi tsaro ta yadda ya masa wahayi ya ce kaza yanzu malamin ka da yake karantar da kai shi ba a masa wahayi a cikin duhu yake tafiya ba mamaki abokanan gabansa wanda ba sa san sun je sun datse hanya inda zai wuce su kammala da shi Ali bin Abi Talib malam ya fito sallar asuba'i suka tsare shi tsakanin gida da masallaci suka dankara masa guduma a tsakiyar ka suka kashe shi sayyidina Umar a cikin masallaci tunda shi ba annabi bane kuma bai sani ba a sahunsa na farko a masallacinsa yana liman ya fito zai ja mutane sallah ya daidaita a daidaita sau istawwa tadilu ya juya Allahu akbar kabbara farko ta sallah subayi Abu Lu'lu al-Majusi ya same shi da karfi khinjar ya caka masa shi a tumbinsa ya farke tumbin ya jawo sai da hanjin sai da Umar ya fashe nonon da ya sha da daddare sai da ya tsiyayo ta waje saboda shi ba annabi bane ba shi da wani wadda zai yi masa wahayi ya ce kaza haka sai na Usman har gida aka zo aka same shi aka tsallaka gidansa aka yanka shi yankan rago wani ya soka masa karfe a cikin kunnensa na dama bai bulla ba sai kunnensa na hagu karfe sannan wani ya bi shi da sara ta gadan baya wani kuma ya danna masa wuka a yankan rago suka yi wa Usman saboda ba su da masu yi musu wahayi da za su gaya musu to kai wani tanadi kai wa naka malamin wani tanadi kuka yi wa taku da awar kuna sha'awar a gaya muku gaskiya kuna son a gaya muku gaskiya a gaya kowa gaskiya amma wacce kariya kuka ba malamin ku babu makiya ne babu su makiya kala kala sunfi sunfi da ƙanana da manya da 'yan tsakiya da 'yan sama da maza da mata da na ciki da na waje da na cikin musulmi da na cikin kafirai suna nan tari da wani tanadi kai don bawa malamin ka tsoro da kariya lillahi wa rasuli idan malami kuma ya zauna yana wa'azi yana dan kame kame yana dan daga kafa sai a ce ai matsalaci ne baya son faɗan gaskiya to wanda zai faɗi gaskiya wani tanadi kai na bashi tsaro alal akalli ga miyagun zamanin ka kana sani kana gani za a zo gidan mutum a yi masa assalamu alaikum a ce assalamu alaikum ya fito a dauki bindiga a harbe shi kuma su juya su tafi lami lafiya to malamin ka mutum nawa suke zuwa su yi mai sallama wanda bai san su ba aka kashe wani ma karan kada miya wanda bai da komai a cikin al'umma ba ba kowan komai ba ballantana malami wanda yake jagora yana gaya mutane gaskiya kana tsammanin wani ba zai ji zafi ba cewa wannan malami yana wayan wa'azi akan ɗabi'ar mu da halayen mu wanda ba su da kyau mutane sun gane mu bari mu tura masa yan haya kila su je su harbe su kashe shi haka aka mana wannan kasassaba saboda zaman da bamu da tsari malam jafar allah ya masa rahama yana cikin malaman da allah ya dauka su a najeriya da faɗin gaskiya kuma allah ya ba su albarka cikin abin da suke faɗa wa mutane kuma allah ya cire musu kwaɗayin abin hannun mutane allah ya sa musu kishin su faɗi gaskiyar su yada sunna addini ya zama shine yake juyawa amma me ya faru har gidansa aka zo aka same shi da daddare shi ma ya fito sallah da wannan daren sai da ya wa'azi ya gama yin wazi an gama yi masa Allahu akbar haka ya tafi gida ba kowa ba wanda ya bi shi kuma ko kare ba wanda ya zo yake gadin gidan shi ba wanda ya zo ya ce yau bari in taimaki malam in yi gadi a gidan saboda Allah in case of ko wani abu zai iya faruwa na ba wa malami na kariya saboda Allah kamar yadda wanda ba su kai kowan kowa ba ake zo ake kwana a gidansu ana ba su kariya ana bin saboda fitinar zamani ba wai don wani abu ba kai baka da komai baka da wani tunanin wannan haka aka je aka same shi ya fito sallah asubahi ya yi kabbara ya yi ruku'i ya yi sujada aka ta dirka masa bindiga sai da aka masa bullet shida kuma waɗanda suke masallacin da yawan su suka gudu illa qalilan minhum wasu kaɗan ne daga ciki suka abin nan haka aka yi kuma amma wannan bai zama darasi ba kaga an bar malamai ba a musu komai ba wanda yake kula da rayuwarsu wani malamin ma sai ya zo ya gama karatu ya gama tara tsinsa ya yi komai an gama masa Allahu akbar wallahi a lokacin zai nemi babur din a da zai kai shi gida wallahi wani ya je ya gama wa'azi ya yi duk abin da zai yi ya fito titi waɗanda yawa wa'azin akwai masu motoci akwai masu mashina akwai masu menene amma ya fito titi yana neman dan acaba da zai mai da shi gida ya goya shi ya gama kuma kun gama masa Allahu akbar suna nan da yawa irin su a Najeriya kuma malamin ka shine naka idan duk ranar da Allah ya raba ka da malamin ka mai gaya maka gaskiya gaya asara dan zaka yi ta tafiya cikin duhu ne ko kuma Allah ya koro maka wanda yake mai son zuciya ne ya ta ninkime ka kai ta tafiya a ninkime baka san kana kan kuskure ba amma ya riga ninkimar da kai ya gama da kai haka al'ummar musulmi akwai akwai buƙatar ku sake tunani akwai buƙatar ku sake tunani akwai buƙatar ku sa ido akan mutanen da suke da muhimmanci a tattare da ku wallahi ku sa ido wajen ba su tsaro da kariya Allah shi ke tsare kowa amma fa kada a bari a yi kuskuren da sai daga baya za a zo ana da na sani duk wanda ake sawa ya je ya gadin kofar gidan wani ya tsare wani ai mutum ne wanda zai zo ya kisan kan shi ma mutum ne iyakacin abin da mutum fa zai zo da shi a ji tsoronsa a gudu shine wannan karfe da yake rike da shi bindiga to sai ya zo kana da bindiga ma yana da bindiga sai dai a yi mutuwar kasko ku haɗu ya sake nasa kai ma ka sake nasa shi da yake da bindigar in ya ji karan taka ya san matsala ce dole ya baka wuri ba ai ba aljanu akwai wanda ake sa aljani ake kare shi ballantana ai wani aljani ne security dinsa ko wani a makamancin wannan kuma masu yin barnar da suke zuwa suke yin barna duk wanda yake zuwa yake zuwa shine dai gadararsa iyakacin abin da mutum zai dauki bindiga ne ya rike je harbi wani kurin ya fita to na gani idan mutum yana da muhimmanci a cikin al'umma yana da daraja yana da kyau a samu bindiga mai lafiya a je a yi mata rijista da gwamnati mu ba ma cewa a mallaki bindiga ba rijista a je a yi kamar yadda gwamnati ta ce a yi rijista tunda ta halatta mutum ya kare kansa a yi matsayinsa al'umma ya kamata a bashi kariya mai kuɗi ma da yake da yan kuɗaɗensa yan sululluka yake tanadi balanta malami jagora al'umma waɗanda suke mabiyan sai su tanadi wannan a je a yi mata rijista kuma a samu ƙwararru masu training sai a basu su rike suna ba shi kariya ya ci gaba da faɗin gaskiya amma in ba haka ba wallahi za a wayi gari ku rasa wa zai ce muku Allah ya ce annabi ya ce ina to wannan ya faɗa an ji halakar da shi wannan ma ya faɗa an ji halakar da shi wa zai sake faɗa ba sai mutum ya je haƙura da kiyamun laili salatin annabi ba ware da gaske tunda makiya gaskiyan suna nan wallahi ma la akwai babban mutum da aka je aka same shi Abuja ana masa magana yan kashe ma jabar ce shi ya jawo kansa a najeriya ai ba faɗin gaskiya shi kadai ne malami zai zo yana jan aya yana faɗa duk abin da Allah ya ce sai ya faɗa ai boyewa yake ba a faɗa ai wallahi cewa shi ya jawo kanshi to shi ya samu shahada ya mutuwa mai kyau zaura kai ka ci gaba da cin plantain ka ci kaji ka sha zaki ka kumbura ciwon suga ya kama ka da hawan jini ka mutu kuma ka je ka shiga wuta ubangiji muke roƙo ya gyara mana halin mu jama'a ku duba abin da aka yi wa annabi kashe shi ko a ɗaure shi ko a kore shi ana ta ƙulle ƙulle ba dan komai ba dan a raba shi da wannan dai da'awa da yake to amma dai Allah shine maganin kowa ko muna neman taimakon Allah na'am malam
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم na'am وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah yake cewa irin waɗannan wa'iza tutla alaihim ayatuna yayin da duk aka karantar da su ayoyinmu irin su annadar ibn al-harith kenan irin masu izgilanci ne ga addini duk lokacin da aka ce musu Allah ya ce annabi ya ce qalu sai su ce qad sami'na mun ji law nasha'u la qulna mithla hadha kai mu ma dai mun ga dama za mu iya faɗin irin wannan maganganun da kuke cewa Allah ne yake faɗa mu ma za mu iya yin irin su Allah ya sauke a ja musu aya a ce Allah ya ce annabi ya ce sai su ce mun ji in dai wannan magana ce in dai ita ce ta Allah to ai mu ma za mu iya faɗin irin wannan law la sha'u la qulna mithla hadha suka ce kai in hadha illa asatirul awwalin wannan fa ma magana ba komai bane wallahi tatsuniyoyi ne kawai tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko akhbarul umam al madiya wa asma'uhum suna ne na al'ummomi da suka gabata da labaransu wa ma satara al-awwaluna fi kutubihim kuma abubuwa ne kawai da mutanen farko suka rubuta a littafansu muhammadu yake ɗaukowa ya kawo mana ya mana tatsuniya shine al-asatir al-asatir jam'i ne na ustura ustura ana nufin tatsuniya kenan abinda aka rubuto shi kawai ya zo ya ɗauko yake karanta wa mutane amma ba wata magana ce mai muhimmanci ba to wannan shine sakamakon abin da kafirai suke faɗa dangane da abin da annabi ya ce to Allah raba mu da wannan tsiya kuwa Allah raba mu da wannan kafirci Allah gyara mana ɗabi'unmu da halayenmu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan don je mu amsa tambayoyi da yawa ba sai mu tsaya a nan gobe sai mu tashi wai qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqqa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jin ciwo da zubar da jini da rauni ko har ya kai ga ayyuwa mutum dinki ba zai karya mutum azumi ba da haka azumin kalami lafiya yake nan insha Allah
wannan ya ce malam mutum ne ya kai kudinsa banki to da ya zo karban kudi sai ana dora masa irin riban nan shin ya halatta ya karba da riban ya yi sadaka da shi
abinda malamai suke faɗa shine interest na banki da ake karɓa kuɗin ruwa na farko dai haramun ne cin kuɗin ruwa kuɗin riba kenan haram ne bai halatta mutum ya ci ba to amma za ka iya tattara su gaba ɗaya sai ka je ka samu wani wata hanya ka siyo ƙasa ka yi ciko ko ka samu wani kwalbati da ya lalace ka fashe shi ka gyara da kuɗin ruwa ko ka je wani guri da suke wahalar ruwa ka toni rijiya ka ba su ka je dai kai wani aiki wadda public mutane za su amfana da shi aikin jama'a haka ake yi idan ka yi za ka samu lada kwarai a in ka yi ka kyauta ya fi ka barwa su masu bankin su je su yi amfani da shi watakila su yaƙi addini tunda galiban bankunan ƙasar nan na kafirai ne kaɗan ne shi ya ɗin musulmi a ciki kuma amma fa kai wannan baka da lada don kuɗin haram ne kar wani ya ce dan ya je ya sayi kasa da kudin riba yayi zai samu lada ba ka da lada abu ne kawai da ake ce da shi raba karne da makami ibada ne yawwa
na wannan tambayin ya ce malam ni ne na yi sallan tarawi bayan mun gama sallan tarawi na yi shafa'i amma ban yi wutiri ba saboda ina so idan na tashi da daddare zan daɗa yin wasu na filfili sai in yi wutiri to amma sai na kasa farkawa sai wurin karfe sai goshin sallan asuba to malam ya halatta in yi witirin kafin in yi sallan asuba inda ka ce goshin sallan asuba lokacin asuba bai ba kenan inda goshin asuba ne daidai lokacin wutiri kenan za ka iya wutiri amma lokacin sallar asuba ya yi an fara sallah masallaci to ka haƙura da wuturin ka je kai sallar asuba dan ita ce farilla wuturin ba wajibi ba ne amma in dai ba a yi sallah ba ko lokacin ma ya yi amma ba a fara ta da ikama ba ana dan nafilfili ne zaka iya wutarin ka ka kuma yi rakatan alfajir ɗinka sai ka tafi masallaci na'am
wannan kuma wata baiwa Allah ne take tambaya malam me hukuncin ta sha kwaya don hana jinin al'ada don ta samu ta yi azumi tare da jama'a
to an tambayi Muhammad Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akan irin wannan dangane da aikin hajji kamar misalin mace ta sha kwaya dan za ta je aikin hajji kada al'ada ta zo mata ta samu aikin hajjin ta lami lafiya yace ba laifi in dai abu ne wani seasonal abu wanda a lokaci ɗaya ne ba kullum ba ba laifi to kaga misalin shi da ma wannan aikin wata Ramadan za a za ta iya sha dan ta dakatar da shi amma wasu malaman suna cewa to dama yin Allah ya sani kuma annabi ma ya sani cewa zai iya yiwa azumi ya zo da suke kina al'ada tunda aka miki sauki aka ce an yafe miki sallah azumi za ki rama to menene na shan magani wasu din sai suke hanawa wasu kuma suka ce in akwai larurar za a iya sha din dan a dakatar da shi ayi azumin Allahu alam
a tambayar ta biyu kuma ta ce malam ni ce ne tafi don yin aikin umra to a can makaɗin sai jini ya zo mini sai da na tsaya na yi tsarki sai na sake ɗaura niyan umuran a makka shin umuran ta yi to dama ina ce da zaki taho kin yi niyyar umra ai ai zuwan jinin baya karya niyyar umra Ni- niyyar da kika yi a hanya ta wadatar ba sai kin sake sabuwar niyya ba ma naka ba laifi bane umrar ki ta yi
wannan mai tambayan kuma yana tambaya ne yana cewa malam da Allah a taimaka a yi mini bayani game da yadda ake yin kuskuren baki a aikace wani yatsa ne ake sawa a baki
to kai ma ina jin da yake zan maka uzuri saboda kai ba bahaushe ba ne duk abin da aka ce kuskura ai ba bukatar a sa yaza haka ne yanzu na sa mak- na sa makilin da brush na goge bakina zan kuskure baki to sai na daɗa mayarwa da brush ɗin kuma ai ruwa kawai ake sawa to shine kuskuren baki da cewa kai wanke baki to kaga sai ma bayani amma kuskuren baki ba ma wani maganan wai wani yatsa ba a ma sa yatsa ko daya malamai ma cewa suke da suke bayanin kuskuren baki cewa suke huwa rinshul ma'i fil fami kada ruwa a baki shine kuskuren baki kada ruwa ka zuba ruwa tsagwaran sukurin ka buga shi ka kada shi ka murmurza shi a cikin bakinka da harshen ka ka tofar shine kuskuren baki kuma shi aka ce ka yi a alwala da haka duk wanda ya zo alwala ya ɗauko wani yatsa yana ƙoƙarin nanakawa yana haka yana ƙaƙabawa wani ma da ƙoƙari zaga babban yatsa ma haka ya gaga ya gaga ya gaga yana sawa ba wanda ya ce kai wannan a al'ada dai haka muke amma a shari'a kuskuren baki shine motsa motsa ruwa a cikin baki ba tare da sa yatsa ba da haka wannan shine kuskuren baki in kuma kana sa yatsa ma ka daina ko yar karama ce ma ka daina sata shi asali in ka zo alwala ana so kana da asuwaki ka fara goge bakin ka farko kafin ka fara alwala to da wannan tika tikar da diddiga diddigan asuwakin in ka zo zaka kuskura baki da ka sa ruwa ka kada kullum sai ka furzar to in ma baka yi asuwakin ba sai ka zuba ruwan haka karkada karkada ka furzar shikenan an ce a kuskura bakin ne don saboda ko akwai wani dan dan particles haka ko wani nama ko wani abu da ya makale a baki ko wani abu shine aka ce sai a cire a zubar na'am
wannan ta ce malam ni ce nake da kishiya amma kuma ni ne babba a kanta amma malam tana walakanta ni ba ta ganin kimana to malam zan iya a nan idan yara na suka yi mata wani alheri ko wani kyauta sai in karba in ba wani mutumin daban sadaka bai halatta ba na farko tun da ke ce babba har kin ma gaya mana ke ke ce babba kina son girma to shi kenan ki rike girman ki Allah ƙara girma to kuma babba daman dole ya haƙuri bai ga uba ma haƙuri yake a gidansa ba sai ga ɗansa ya ɓata masa kuma ya haƙuri matarsa ta ɓata masa kuma ya haƙuri kuma 'ya'yanki da suka yi kyauta ko suka ba da sadaka ai sun nufaci wani wanda suka nufata to wannan kyautatun da aka ce wane za a bawa baki da yanci a shari'a da zaki kwace daga wannan wanen ki kai wane kenan kin dauki kayan wata kin yi kyauta da shi ba da izinin ta ba da aka mallakanta ne bai halatta ba kuma ke darajar ki da kiman ki shine dan ta kunyata ma tana miki reni tana miki rashin mutunci ga 'ya'yanki kuma suna yi mata hidima to nan gaba zai sa ta ji kunya ta daga miki kafa dan albarkacin kyautar da 'ya'yanki suke yi mata na'am
wannan ta ce malam ya ce malam a taimaka mini da bayani game da irin addu'o'in da ai- mutum ya dace ya yi bayan tahiya kafin ya yi sallama
suna nan da yawa ku rinka zuwa makaranta wasu abubuwan nan da nan an je makaranta za a same su kaga wannan duk in da ka karanta hadisai bulugul marami kawai ya ishe ka umdatul hakam ya isa da an yi bayani to amma irin wannan wa'azi da ake ba ba shine zai mai da kai malami ba sai ka je ka zauna gindin malami ka saka littafi ga sunan kamar haka bana jin zaka iya haddacewa ka rige sai dai ka nemi kaset idan mutum ya idar da tahiya yakan yi addu'a kamar haka Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan sayyidina Abubakar ne ya tambayi manzon Allah ce ya manzon Allah idan nayi sallah bayan tahiyya wace addu'a zan yi sai annabi ya koya masa ya ce kai wannan addu'ar sannan kuma ana yin Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabin nar wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih dajjal a wannan riwayar wasu riwayoyi kuma sun zo da wasu kalmomin ba wannan ba to shi ma wannan ana yi bayan tahiyya amma tahiyyar karshe in kuma ta asubahi ne ita ma dai tahiyyar da daga ita sai sallama sannan kuma dukkan wata addu'a da ka sani kana da bukata ana yin ta bayan tahiya dan annabi ya faɗa wa wani summa liyaftar min ad-du'a'i a'jabahu ka zaɓi addu'ar da ta burge ka ta kayatar da kai kai ta faɗa bayan tahiya dinnan kana roƙon Allah ko da Hausa ko da Larabci ko da Turanci ko da Yarbanci ko da Teranci kowane yare amma an fi so a yi da larabci in an iya larabci in ba iya ba kuma to a yi da hausa din ko da yaren da Allah ya hore sannan ana yin salatin annabi wannan yana da kwari yana da karfi a yi salatin annabi a tahiya kafin a yi sallama da tahiyar farko da tahiya ta biyu gaba ɗaya dole ne salatin annabi to da nan su ne kaɗan daga cikin addu'o'in da ake yi a bayan tahiya kuma wannan duk cikin su ahalari su ishmawi ziya duk an ka kawo Allah gane da mu na'am
wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ne duk lokacin da na yi tsarki in na fara alwala sai na ji kamar tsarkin ya warware daga nan kuma sai in rinka mun wasiwasi wasiwasi ya kama ni na gagara natsuwa saboda haka nake roƙon malam ya bani wata shawara ko ƙarin bayani domin game da yadda zan yi in kubuta daga yawan yin wasiwasi domin abun yana damuna sosai to wannan ai daga jima kai ma ka san shedan ne akwai shaidani da yake wakiltacce duk lokacin da mutum ya ibada sai rinka samun shakka kayi sallah ne cikakkiya sai ce kai wannan ko bace ba kayi sujada kana ganin kai sai ce ba kai ba fa kayi alwala lami lafiya ka miƙe sai ce kai fitsari ya digo fa kana gama yin alwala zaka kayi kabbara kayi fatiyar farko sai ka ji an ja maka wani gashi a dubarka sai a ce ma kai tusa fa ta fito akwai shaidan mai wannan aikin abinda aka ce kai masa shine ka karyata shi amma annabi ya ce a cikin zuciya ka karyata shi a cikin zuciya ka ce karya yake yi har a sallah ma akwai wanda yake wa mutum a sallah shine ma annabi ya ce ka karyata shi wal yukazzifu fi nafsi ka ce karya ne idan ka zo ka yi alwalar ya ce kai alwalar nan taka ta kare ka ce ba abin da ya karya ma alwala ta lafiya lau kuma zan yi ibada da ita ku fafata da shi sati dai sati biyu zaka neme shi ka rasa amma idan ka biye shi to zaka zo kana bautan wasuwasi kuma da haka sai ku gane kurin ka ci gaba da ibadan kalami lafiya baka da matsala na'am
wannan kuma yana neman ya ce malam menene fa'idar wannan addu'a bismillahir rahmanir rahim rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana wa la tuhammilna har zuwa karshen ayar to wannan addu'a aya ce a cikin alqur'ani kuma cikin suratul baqara kuma tana magana ne akan ya Allah kada ka kama mu da laifi in mun yi kuskure addu'a ce da ake ta neman gafara shine fa'idanta ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا يا الله kada ka kama mu in mun kuskure ya Allah kada ka dora mana nauyin abin da ba za mu iya yi ba kamar yadda ka dora waɗanda suke gabace mu wanda suka gabace mu idan sun yi laifi in za su a yafe musu ya ce ku kashe kawo kanku wanda suka gabace mu idan janaba ta taba jikin su ya ce ku sa reza ku yanke ya Allah kar ka dora mana nauyin da ba za mu iya ba shine amfanin wannan addu'a ka rinka roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye maka kar ya dora maka ko jarrabawa ce ya maka abin da imanin ka zai iya dauka na'am
wannan kuma yace malam ni ne na biliman sallar isha'i sai na samu raka'a biyu to in zan ci ko sauran raka'a biyun zan yi su a bayyane ne ko kuma a asirce a asirce za ka yi kullum idan ka bi mutum ka bi liman sallah ka mai da abin da ka bi liman shine farko a gare ka kai sallar liman ita karshe a gare shi kai kuma farko gare ka da haka za ka kawo fatiha ne guda biyu ba tare da sura ba na'am
wannan kuma ya ce da fatan malam ya ini lafiya malam ina son a fahimtar da ni game da yin ta'uzi da basmala a cikin sallah
a'udhiya da basmala ina ana yi idan zaka fara yin karatu a musamman ma dai bismillah wannan wajibi ne dole ne kamar yadda riwayoyi da yawa sun zo cewa fatiha tana tare da bismillah duk wanda zai yi fatiha to irin yin bismillah da haka yana da kyau a rinka yi musamman za ka karanta fatiha ba dole bane a uzu billahi amma bismillah dole ne inda za ka karanta fatiha na'am
wannan ya ce a asirci ko bai a asirci
wannan ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya malam muna neman al'ayamin alfarma muke nema da a gargaɗi matan aure da malam su rika jin tausayin mazajensu musamman a wannan wata mai albarka muna ta yi matarka ce ina jan baka tura ta kullum tun da na zo garin nan gargadi nake ta musu ni ba ma sa musu tafsiri ba na- m- topics nake dauko musu na matsalolin su yanzu muna yin kwanan mu uku yanzu muna magana akan laifuffuka 60 na mata in ka ji abin da ake faɗa akan su sai ka tausaya musu ma muna nan muna yi daidai gwargwado kuma ba zan dauko wancan wa'azin na yi shi a nan ba ka tura ta can in kai ma kana bukata ka je ka dan makale akwai gurin makalewa a can ka je ka je na'am malam
wannan kuma ta ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ya kamata a yi wa miji na faɗa sabili da baya faranta mini idan ya shigo gida kuma ba abun ba abun da na mishi amma in na tambaye shi sai ya ce wai in rabu da shi kawai bai san- ban san me yake damunsa ba
To, wannan dai mun ji bangaren kike shi kuma ba mu ji nasa ba, ba mamaki tsayar daga wajen ki take. To, amma dai bari mu yi aiki da abin da muka ji. Gaskiya da yawa maza mata suna kuka da ku na rashin kyautatawa matan ku. Mutum sai ya je ya ɗebo hayaniyarsa ta waje zafin ransa da wulakanci da rashin mutuncin da abokanansa suka yi masa sai ya zo ya huce akan 'yar matarsa. Wanda ya san ba ta da kowa ba ta da yadda za ta yi da shi. To wannan kuma ba burgewa ba ne kuma ba daidai ba ne. manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alheri a cikin ku mafi alheri shine wanda yake kyautata wa iyalinsa yace kuma wa ana khairukum li ahlihi ni ne na fi ku alheri ga iyalina wanda yake so ya koyi da annabi ya faranta wa matarsa idan ta shiga damuwa ka tambaye ta me ya same ta idan kuma ta shiga bacin rai ka kwantar mata da hankali amma ba kar ka zama kai ne sababin bata mata rai na yadda mata suna da matsala iyaka kai in ka zo kansu kurin ka sha fatiya ka juya to amma ka sani matan nan mu ma iyayenmu ne kuma idan misalin wata mace ta yi maka rashin mutunci to mahaifiyarka ita ma wataƙila ta shiga gargashin wani ta yi kuma ya yi haƙuri da ita ba ina goyon bayan mata su yi rashin kirki a kyale su bane amma mutum ya bi hanyoyi na ladabtarwa da ya kamata ya ladabtar da ita la'alla zai iya yiwa wannan din yayi hanya ne ke kuma dan ya ladabtar da ke matar da ta yi ta rashin kirki wa matarsa wa mijinta zai iya dauke mata wuta na dan wani lokaci ta nemi shi ta nemi kansa ta rasa ta rasa inda za ta sa kanta in ta shiga damuwa to ta shiga damuwa ta zo daidai kenan to in ta tambayi laifinta sai ya mata bayani sai ce ki gyara in kina so ki samu nutsuwa ta ki ki daina yin kaza ki daina yin kaza amma ya zama shine ɗabi'ar ka kullum kullum kai in ka zo matsalar ka ta waje akan matar ka zaka kare ta wannan ya zama zalunci tilka idan qismatun diza kuma na yadda da yawa mata suna cutar da maza amma kuma da yawa maza suna cutar mata tunda yanzu nan tunda muke nan muna karatu a a fadan nan da muke tafsirin matan nan wallahi tallahi kusan kullum ga mai karanta tambayoyin nan wannan ta rubuto mijinta ya kaurace mata wata takwas baya alaka da ita wannan ta rubuto shekara biyu wannan ta ce shekara hudu wannan ta ce shekara kaza wata ta ce shekaran ta uku tana zaune a gidansu ba ba sa tare da mijinta wata ta ce duka duka ko kwanan su nawa ne ina jin kwana ko kwana goma sha biyu ne ta yi da mijinta wani abu ya shiga tsakanin da ita ta taho gida a wannan kwana sha biyun kawai ya je ya karo aure a ɗakin da take zaune ya saka amaryar ta ce yanzu ita ba ta san halin da take ciki ba ita ba a biyo bikonta ba ita ba a yi kaza ba kuma ya zo ya ƙara aure kuma uwarsa ta ce babu ita ba shi na ce ai sun nuna miki haske sai ki je kurun ki nemi a kori kura Allah kiyaye ki tattara kayan ki to kaga wannan duk rashin mutunci ne da rashin kyautawa kuma duk wanda ya ci mutuncin yar wani shi ma za a ci mutuncin tasa kowa ya kamata dinu tudan wal jaza'u min jinsil amal Allah dai ya gyara mana halin mu dabi'un mu gaba daya na'am
to za mu takaita tambayoyin a nan sai dai masu bukatan addu'o'i wannan ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya ina neman malam da ya taya ni da addu'a saboda ina son in zama kwararren injiniya wannan kuma ta ce malam a taimaka mini da addu'a ina da yara na marayu kuma na ga ɗayan yana nema ya zama gardamemme sannan kuma ita ta mace kuma a tare da addu'a Allah ya bata miji na gari wannan ya ce malam ina so a taimaka min da addu'a dangane da wata wata kanwata ce masu sihiri suka suka kamata kuma suna kuma suna tsoratar da ita don haka nake so malam ya taya ni da addu'a sannan kuma akwai wata addu'a da za a rika yi mata duka malam ya taimaka mana da shi mai addu'a na ƙarshe ta ce malam dan Allah a taya ni da addu'a haddana ne ba ta zama
to muna fatan kowa Allah ya biya masa bukatarsa kuma Allah ya datar da mu gaba daya a mai neman ya zama injiniya kwararre muna so muna maka addu'a Allah baka dacewa kuma ya baka ikon taimakon addini da injiniyancin naka taimaki addini ka taimaki iyayenka ka zama musulmin kwarai kuma bayan wannan dama ka ce mutum ya kada addu'a kuma bayan ka zama kwararren injiniya ka cika da imani dan dan ka zama kwararren injiniya ba imani baka cika da imani ba kaya asara da kai da kayan kwance-kwancen naka da notin naka dubu ta za ku tafi gaba daya yawwa me faru to ruwan sama to ya aka kashe to Allahumma izal islam wal muslimin wa adala shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma izana wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna wa ansurna wa la tansur alaina وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا الله كميد قوة جدا لا فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين